الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته a yau uku ga watan bakwai shekara ta 1441 hijiriya wanda shine ya dace da sha biyar ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya muna zama na biyu darasi na biyu a cikin wannan sura mai albarka suratun nur wanda yau za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta uku daidai a cikin wannan sura mai albarka fadinsa Allah ta'ala azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika na marama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
Allah madaukakin sarki kafin wannan aya ya yi mana bayani dangane da hukuncin mazinaciya mace da kuma mazinaci namiji aka gaya mana duk wanda ya zina cikin mata ko maza a tsula musu tsumagi wato guda ɗari duk mutumin da ya yi zina bai taɓa yin aure ba hukuncinsa bulala ɗari lafiyayyen tsumagiya ɗari za a zuba masa ko mace ko namiji kuma Allah ce ko tausayi kada ya kama ku wajen zartar da wannan hukunci a kansu in har kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe kuma idan an zo yi musu wannan azaba in ji Allah wal yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin a samu wani bangare na mu'minai su halarci wannan azaba tsumagu da za a zabga wa mazinata su halatta su shaida a yi taro a gayyaci mutane na yi wa mazinata bulala ɗari-ɗari wanda bai taɓa yin aure ba ina ma da a ce al'ummar musulmi za su dawo hayyacinsu su rinka aiki da hukuncin Allah da an samu raguwar barna da raguwar ta'addanci da ake yi wa wato mutuncin mata da kuma yadda su matan suke wulakanta kansu amma wannan abu ya zama sai dai a karanta shi a littafi a ji shi musulmi sun ki su ɗabbaka dokar Allah kuma kafirai ma sun sa su a gaba sun hana su ɗabbaka dokar Allah Allah yana sane da duk wannan ta'addanci da ake wa dokokinsa da ƙin ɗabbaka shari'o'insa a bayan ƙasa ga yau yadda zina ta zama ruwan dare wani ya ba da kuɗi ya yi wani ya yi ta kyauta wani ma a sa shi dole ma sai ya yi wani kuma tsari za a shigar da shi na a sa shi ta yin abu maƙiya Allah masu faɗa da addinin Allah suna nan suna sauƙaƙa hanyoyi da za su sauƙaƙa wa mutane yanzu na tabbatar da ikhtilaf kuduwa tsakanin maza da mata a shari'ar musulunci haɗuwa maza da mata cakuduwa ikhtilaf abin ƙi ne abin ƙyama ne amma yanzu sun haɗe mu tun daga makaranta yaro tun yana fara zuwa makaranta tun daga alfijirin idansa yana bude ido zai yana haɗuwa da mace a haɗa su abinci ɗaya a kujera ɗaya su komai tare haka zai kwashi shekarunsa na firamare yana tare da mata shekarunsa na jiniya secondary yana tare da mata ta siniya yana tare da mata in ya shiga jami'a kuma yana da freedom yana da yanci so maganar su kyamaci mata kada su rinka haɗuwa da mata a'a ko kuma maganar su mata su ji suna kyamar shiga cikin maza an kaɗar musu da wannan a hankali a hankali idan mun zo bukukuwanmu a gidajenmu inda muke da cikakken yanci shi ma ba ma iya kiyayewa mutum ya zo ya biki ya gayyato maza da mata a yi kiɗa a yi rawa saboda Allah ya hore masa yasa ta kai munzali ta balaga an yi auren ta bari a saba wa Allah ikhtilaf annas suna ikhtilafi suna saba wa Allah ba a jin cewa abin da ake ba daidai bane ko ya saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa muka wayi gari a cikin mota sai ga mutum yana tare da mace yana hada jiki da ita bai damu ba a cikin mashinan mu da muke yawo a daidai sahu sai mutum mace ta shiga shi ma sai zo ya shiga ya hada ya hada jiki da ita wanda aka ce taba mace in ka taba ta zina ce amma duk wannan abin ya zama ya zama hira ya zama tarihi kawai ba damu ba ga sunan dai hanyoyi ga wayoyi da ake da sunan na fitina da ake ta yi malam neman mata a waya neman maza a waya mutum ya zama ya ga matarsa tana alaka da wasu ya yadda ko bai yadda ba yana so ko baya so wasu ma fita suke daga gidajen nasu je su yi lalatar kuma su dawo kuma dole a yadda a karba a haka ko da daɗi ko ba daɗi har tawa ka waye gari baka da garanti akan iyalinka dangane da watakila abokinka ya neme ta watakila makocinka ya neme ta watakila dan uwanta ya neme ta watakila watakila watakila haka ake ta rayuwa kowa ya sani to inda a ce za a rike wannan hukunci da Allah ya ce mazinaci da mazinaciya in dai an kama mutum ya yi zina a tsula mai zuba giya ɗari ɗari ba ba ashirin ba goma ba ɗari idan ko mai aure ne ya yi zina za mu zo mu karanta jefe shi ake ka san mai jifa rami ake tunawa a ɗaure shi abin ne kamar rabinsa ko abin ne har zuwa ƙirjinsa a bar iyakansa a sa ƙatti majiya ƙarfi da suka iya jifa sai ta jifan kansa sai sai ya mutu wannan shine hukuncin fazzina ga mai aure don ku gane nauyin laifin zina haɗarin zina amma wallahi yanzu abin tausayi da yawa mutane wasu wani zai je ya aure ya auro yarinya ma ba shi kaɗai ba ne ma mijinta tuntunin ta saba da maza tuntunin akwai masu neman matan aure su kuma zina su majalisar su ta neman matan aure ne suna nan suna zanzu a taka musu matan mutane akwai masu bin yan mata a jami'a duk inda aka yi jami'o'i akwai wanda suke zuwa suna faka motocinsu suna ɗiban yan mata akwai wanda suke amfani da damar da suke da ita ko a kasuwa saboda mata suna zuwa sayayya sai sun nemi mata sun yi zina da su saboda ba sa tsoron Allah akwai wanda a matsayinsu na malaman makaranta da haka za su yi amfani da damar da suke da ita su malaman makaranta ne su nemi matan mutane su yi lalata da su akwai waɗanda suke shahararru ne akan wasu abubuwa da ana sauraron su ko ana kallon su ko ana bin su kuma a lokacin kuma shahararta suke amfani da ita suke neman mata don su mata suna da fitina akan shahara in mutum ya shahara ko ma akan mai inda mutum ya shahara to tabbas akwai mata masu binsa to wanda ya shahara bai da tsoron Allah to kuma sai ta barna duka ana yi bila adadi shi yasa kullum muke faɗa a karatu ku sa ido akan yayanku ku kiyaye tarbiyyar yayanku ku takaita mu'amalar yayanku mata ku takaita fitarsu kada ku bari su waye wayewa ce yawa za su zo muku da barna duk wayewar da bata cakuta da addini ba an yi asarar wannan wayewar don wannan wayewar ne zai nuna musu cewa to me idan sun yi alaƙa da namiji me za a takura mata me za a zo ana damun su addini addini me yasa ba za ta huta ba me yasa ba za ta shakata ba saboda wannan wayewar da suke gani a sunan dai kuna gani a fimafimai kuna gani a kafafen yada labarai na ji da na gani irin yadda ake nuna wa mata su fito a goga da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da ainihin wato munanta wato al'amarin zina munin da ya fi na farkon da ya ambata ita kuma wannan suratul nur abinda ta bude kenan lalata zancen zina suka akan zina fada akan zina aibanta zina Allah ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan mazinaci baya aura sai mazinaciya ko mushrika duk mazinaci to bai zai aure ba in zai aure to mazinaciya zai aura ko mushrika wazaniyatu ita ma mazinaciya la yankihuha illa zanin aw mushrik ba mai aurenta sai mazinaci ko mushriki wannan ita ce fassara ta farko ta aya bayanin shine kamar haka Allah ya yi amfani da la yankihu kalmar nakaha yankihu a cikin aya din azzani la yankihu illa zaniya wazaniyatu la yankihuha abin da ya dame ni yanzu kalmar yankihu me yankihu take nufi abin da yankihu take nufi shine al'aqdu daura aure a fassara ta farko malamai suka ce al-muradu bin nikahi huna al'aqdu alladhi tatarattabu alayhi al-mu'asharatu az-zawjiyya daurin aure da yake bayuwa zuwa ga samar da alaƙa ta auratayya tsakanin mutum guda biyu da yawa lafazin annikahu ya zo a cikin alkur'ani a mai girma yana zuwa da ma'anan al'aqdu ne nikahu da ma'anan al'aqdu kai wasu malaman ma cewa suka suka zurfafa zance suka ce babu wata nikahu a cikin alkur'ani face tana nufin al'aqdu ne daurin aure wannan ra'ayi ne da wasu wasu kuma suka ce a wata nikahun akadu ne wata kuma wani abun ne ba shi ba yadda abin yake shine al'ada ta gudana tun a wancan lokaci wato shi mazinaci inda zai aure to mazinaciya irinsa yake zuwa aura wani al'ada ta gudana a da a haka ko kuma ya je samu mushirika kafira mushirka sai aure ta tunda daman dukiya ce mai kazanta sai kuma take sha'awar kazanta irin tata haka ita ma mace almar'atu zaniya la tamilu bi tab'iha a ɗabi'arta ba ta karkata illa ila zauj min rajulin zanin mithlaha wato ɗabi'arta ba ta karkata zuwa ga son wani sai wani mazinaci irinta mai aikin banza irin nata to sai ran ta fi karkata zuwa ga irin wannan ko kuma wani mutum mushriki wanda yake kafiri ne saboda me suka ce li annal mu'mina bi tabi'ihi saboda shi ko mumini mai imani da ɗabi'arsa ɗabi'ar mumini yanfiru mina min az-zawaj bil mar'ati zaniya ɗabi'ar mumini yana kyamar ya auri mace mazinaciya yanzu mai imani yana sanar zai nemi auren mazinaciya yanzu mutum yana imani yana da ibadarsa shi baya zina aka ce masa wannan yarinya mazinaciya ne sai je kai talaki ana baka labari da ciya kare ana baka labari da ciya kare ai namiji mai kishi namiji mai kishi wanda ya isa mai kishi ko neman aure ya je yayi ya ga ana yin layi a wajen yarinya nan to gaba yake kara cewa yake ko ni ko su ai kwarai kwarai amma ina zuwa wani yana zuwa wani yana zuwa kamun kifi ne da za a je a ce mai rabo ka samu ai dole ne a tsaye da zance guda daya kuma yaudara ce ai irin ta mata wancan kai ka zo an maka kwalliya an ma ado an ma kaza an ma kaza an gama an karɓi ɗan abin da ka zo da shi ka je ka ba da kullin da ka kawo sai baya ka ce yaushe za ka dawo sai a baka sati biyu ashe sati biyun nan kafin ka dawo an ba wasu ne kwana biyu uku kana dan kewayewa sai kaga wata motar ta yi fakin ita ma shi ma wani wani yayi wanka ya wanko motarsa shi ma an zo masa kwalliyar shi ma za a karbe nasa shi ma idan ya ƙara gaba bayan kwana uku kuma za a dada ba wani haka suke yi suke sana'a da da jaura da harkar su wannan yazo a ɗebi nasa wannan yazo a ɗebi nasa wani yazo yana magana ni fa ban gane ba al'amarin nai wai da Allah mummuno ne eh sai ce eh ai haka za ka yi ta yi gwamnatin ka ne ba ta kafa ba tunda gwamnatin ka ba ta kafa ko ka ci ƙuri'a ba ka zo ka ce kaza kaza kaza wai ka ji wai wai wai wai sai ta kamanta shi da dan siyasa ai wai yanzu zaɓe yake nema ko ba ka ba neman ƙuri'a yake yi kai da baka ci ƙuri'a ba ka zo ka kafa doka baka zama gwamna ba ka zo ka ce ai kaza kar ai kaza wai wai ya ta fama ya ta neman ƙuri'a haka suke in sun rena maka hankali Allah gyara mana hali ko da yake kuma din akwai mayo da a cikin kuma zan ai kwarai da gaske wani yanda kaga shansha ne haka yake zai cin shansha ya ƙara gaba ya ƙara gaba yana nema ya ga ya samu guri mai dan dama dama da sauransu Allah gyara mana hali to wannan ayar fassarar farko da malamai suke ce a ɗabi'ar mutum mumini ba zai taɓa sha'awar ya auri mace mazinaciya ba haka ita ma mazinaciya ba za ta je ta nemi mumini ba haka mace mumina ta'nafu min az-zawaji bir rajuli zani tana kyamar ta auri mutum mazinaci shine fassara farko ta aya ɗabi'ar mumini ba zai auri mazinaciya ba ɗabi'ar mumina ba za ta auri mazinaci ba haka ɗabi'ar mazinaci ba zai nemi mumina ba haka ɗabi'ar mazinaciya ba za ta nemi wato mumini ta aura ba shine azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin wasu malamai suka ce ita ayar ba tana nufin kwata-kwata ba zai faru ba ne haka zai iya yiwa ka gama ce mai addini mumina mai imani tsautsayi ya sa ta fada hannun wani mai masanaci wadda muna gani wallahi ko a satin nan ba zan iya irga ma mace nawa ta kira ni cewa tana kukan cewa ta kama mai gidanta yana neman mata ba yanzu masifar da ake kenan waya ta waya dinnan ga mutum mai mutunci ya je yana alaƙa da matan banza da yawa matan wallahi suna da kamewa da yawa amma mazan sai adda a hankali sai dai Allah ya sauke saboda hanyoyin yin zinan yanzu zamani ya sauƙaƙa su ba su da wahala wani ya yanki tikitin jirgi ya ce ya yi tafiya ashe wani gurin ya tafi wani gurin aka tura mai goron gayyata ya je ta barnasa ya kuma gama ya dawo wata mata ta ce mijinta ya ƙaurace mata babu shi ba ita lokaci mai tsawo ya yi tafiya ya dawo briefcase ɗinsa irin jakarsa ta tafiya ya zo ta zo tana cire kaya tana ɗan gyaggyara masa sai ta tarar da kwandam kwandam kwandam shi sa bai da lokacinta wani kuma ɗan luwaɗi ne maza yake nema yes saboda haka bai sha'awar mata shi maza yake nema wallahi inda ana bawa mata dama su fito su rinka muku bayanin tasku da bakin cikin da suke tararwa a gidajensu na aure wallahi ba za ku iya bacci ba akwai abin da wallahi a matsayinka na wanda ake tambayin ana ma fata Allah wata matsalan aka buga ma ita cewa za ka yi dan saurare ka za ka dan numfasa tukunna saboda nauyin matsalar ka rasa ta ina za ka kamo wallahi suna nan barkace kuma kullum kuma abin tashin hankalin wata sai ta kawo maka wannan matsalar sai ta ce malam yau shekarar mu 27 da shi ƴaƴanmu suna jami'a mun aurar da mata kaza amma ga halinsa sai ka ce mata ta kayan ta fita wata ta ce yau shekara ta bakwai na ƙaurace masa saboda wallahi ban yadda da shi ba mazinaci ne ina ba zan yadda in bari alaka ta shiga tsakanina da shi ba saboda mazinacin mutum ne shi ya san na san shi mazinaci ne shi ya sani kuma ya ƙi ya daina ta ce tana zama yayanta ne amma wannan mutumin ba mamaki ran juma ka ganshi da ya sallah ya ya rataya a kafadarsa ya zo masallaci yana jiran liman ya gama hudu ba a musu sallah ya tafiyarsa annas ba'dun nas la yattaqun Allah wasu mutane ba sa tsoron Allah a cikin mu'amalolinsu ba wanda aka bari da matar aure da wacce ba mai aure ba so ɗabi'ar mutane ta gudana akan wannan yanayi na kyamar mazinata mutumin kirki zai nemi mutumin kirki sai dai ana iya samun kuskure yauwa kuma wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi da zai da ƙarfafa mana wannan fassara al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talafa وما تناكر منها اختلف su rayuka kamar wasu rundunoni ne da aka hada su wuri guda rayukan mutane duk lokacin da aka samu sanayyar juna ra'ayi ya daidai in ra'ayin ka ya daidai da nawa ne sai ga ko baka san sunansa ba ko baka san kabilarka ba kabilarsa ba sai ga kuna kokarin ku haɗu yanzu misalin dan uwa ne kai ma dan uwa ne ha yana san Allah kana san Allah ba garin ku ɗaya ba watakila ba yaran ku ɗaya ba amma da wani ɗan alama ya bayyana cewa layin ku ɗaya sai kaga kuna ƙoƙarin ku haɗu ko tafiya za a yi ko zama za ka yi a mota sai ka ce bari ka zauna kusa da me kusa da wanda kake ganin ra'ayin ku ya ɗaya da shi al'arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf amma idan kuma ka fahimci mutum ba layin ku ɗaya da shi ba to ko wurin zama ne ba ka son zama tare da shi ko ba ka bane ba ko hanya ce ta hana ku sai ka kai ba za ka tafi da wannan ba ko mota ka zo za ka shiga sai ka ga wani wanda ba yanayin ku ɗaya da shi ba sai ka ce a gaba kawai amma kana shiga ka ga yan uwa ne suka bari ka shiga to wannan shine fa mata nakar min ikhtalaf in dai ba ku ji rayukan ku ya daidai ba to haka shi ma yanayin ɗabi'ar aure din take galiban majority mutumin kirki ya fi son mutumin kirki galibin majority mutumin kirki ta fi son mutumin kirki kai yanzu an kai da lokacin da ma mutumiyar banza ma mutumin kirki take nema kai an kai lokacin da ma shi ma dan iska ma ta kirki yake nema saboda ya samu sauki ya san yadda yake a nan gurin kukula a can aka ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jalda haka yake ayar ko azzaniyatu wazzani zina shine mutum ya je kusanci mace ba ta hanya ta shari'a ba kuma ba mallakan ta yi mallaka ta baiwa ba to shine sai mutum ya kusance ta a wannan yanayi to ya zama ya yi zina kenan to sai aka fara ambatar wato zina da mace saboda zai yi wahala kaga an yi zina ba tare da haɗin kan mace ba da yawa wani lokacin su suke ba da haɗin kai na yadda ana yin rafin ɗin mata ana musu tilas amma ɗabi'atan neman haɗin kan macen ake yi sai ta yadda sai buri ya hau to shi yasa aka ce azzaniyatu wazzani to amma anan sai ya fara ambatan wato azani namiji saboda ayat ta zo ne ta mana bayani akan aura a bisa ɗabi'a kuma namiji ne yake zuwa ya je ya me ya nemi mace namiji ne zai je ce zan auri wance to shi yasa aka ce azani la yankihu ba ce azaniyatu la yankihu ba ko azzaniyatu la tankihu shi namiji shi yake neman aure daga nan ayar ya kamata ka gane cewa ashe kai a matsayinka namiji kai ne zaka je ka nema ka ce kana so sai kuma a bincike sai a baka ba wai mace ita ce za ta rinka bi tana nema ba ko da yake zamani yanzu ya canja al'amura sun kai yadda suka kai Allah ya rufa mana asiri matan yanzu da yawa su suke neman wa kansu mazajen da za su aura mace yanzu ita take farautarwa za ta aura yanayi ya kai ga haka saboda sun yi yawa kuma auren kudin auren ma ya yi yawa yawa maza sun yi fushi sun koma gefe sun kama shan rake da tauna gyada sai dai a neme su da an taya ka sai ka ce to ne fa al'amura abubuwa fa ba yadda ake tsammanin su bane in za a yi hakuri da dan abin da ya sawaka to sai a ce a ba komai ai kawai ka je ka kawo abin da ya sawaka me haka ake shi ne ya mutum ya dan likime yana jiran a zo a neme shi to amma dai a ɗabi'a namiji shi ne zai je ce yana so ba wai ya zo ya zauna ya takabbar yana ya tabaktar yana nuna girman kai da nuna isa yana jiran sai dai a zo a ce za a aure shi ba a yi mace ba ita take ba da sadaki ba kai kake ba da sadaki kai za ka nema ina fata ana fahimta kenan shi namiji shine alladhi yatawalla al-amr kenan shine asali a wajen neman aure zai yi zai nema aure ne an tsarikin khutba aka aka ce me yi khutba shine ya yi magana ya nema yanzu manzo Allah sallallahu da yake son na Khadija kaga sai tura babansa baffan shi Abu Talib yace je wato yi musu magana cewa Muhammad dan Abdullahi yana son Khadija bint Khuwailid sai kuma aka je aka yi magana kuma alhamdulillah ba laifi ba ne kuma aka amsa duk da cewa riwaya ta tabbatar ita ma na khadija ta yi magana ta nuna sha'awarta ga mu'amala da shi saboda yadda ta yi mu'amala kasuwanci da shi kuma aka yi masa magana din kuma ya yadda amma duk da haka ba khadija ce ta tura iyayenta gurin iyayen annabi ba abinda nake so a gane din kenan kenan manzon Allah ne tura iyayensa wajen me wurin iyayen ainihin khadija yanzu zamani ya zo ana ta lalata harkar aure din nan wanda ya kamata malamai su dinga faɗakarwa haka kawai mutum yanzu saboda ganin arhar aure da ya tashi ya ga yarinya yana so ko sai nemi abokinsa ya wanke rigarsa ya karya hularsa sai ce je ka gurin baban yarinyar nan ka ce ina santa gaskiya duk uban da mai neman yarsa ya turo masa abokinsa to ya mai da shi ya ce masa ka turo uban kankana da shi ƙwarai kuwa idan ba shi da uba ya turo kanin babansa saboda haka suke zuwa ya je ya turo maka abokinsa a zo a yi ku gama komai da komai ka kai mai yar zai ta yanka mata rashin mutunci abokin ma sun yi fada sun rabu wa za ka kama sai ka zo ka nemi abokin ce kaga alhaji ni ma yanzu da ni muke mutunci yanzu ni ma ba ruwa na da shi ka je ka san yadda za ka yi to ka yi kuskure ka je ka ka ɗauki fuskar aboki wani ya zo neman aure irin wannan abinan zance ya biyo ana magana aka biyo ta kaina na ce to kaga wani abokin naka ka ajiye shi ka je ka nemo tsohon kan yana garin nan kwarai kuwa ka je ka tura mahaifinka ko kanin mahaifinka kai ma musan cewa kana da asali kana da dangi kuma in ta rikice mun san wa za mu raruma amma kawai ka je to kaji ko to kaji to kaji babban liwan ya ce shi ma kwanan nan an auna shi wani ya ce sai ka nemo ubanka wallahi abin da ya fi dacewa kenan kuma abu na biyu da yake faruwa irin wannan shine malam yara na zamani kawai mutum sai je shiga harkar neman aure ubansa bai sani ba sai ya yi nisa ya daɗe yana yi uban bai da relevance bai da wani amfani da haka sai yayi nisa ana harka sai aje ana shafa kai baba Allah dai ya kaddara alhamdulillah dai an yi nisa ma abu ya abun nan da sauransu tsoho ya ce me ya faru shi a amma bani ne wallahi to an baka kaga ya tsallake uban ya je ya tura wani wani ya je neman aure babansa ya ce ba da ni ba lokacin ka bai ba saboda kaza saboda kaza sai ya ce wallahi sai nayi ya je wanke rigarsa ya samu wani abokinsa ya samu wani waye ya tura shi kuma aka bashi a garin nan da yawa yanzu abokinka in ka tura sai su baka ya saboda tsabar arhan matan da waɗanda suke ganin 'ya'yansu masu arha ne a bi due process ba haramun bane in ka tura abokinka ba ku fahimta ba haram bane amma akwai nau'i na rashin girmama iyayenka akwai kuma nau'i na rashin girmama ita kanta yarinyar da zaka nema kuma kai kanka ma ka nuna ma kana da dangi ai yana da daɗi ko a ƙauye ne ka je ka musu kuɗin mota ko ba ka bane ka musu kuɗin mota su zo ka yi musu abinci mai kyau a wannan yinin su ci su masu ɗan warware ka ɗan yanka musu kaji in ba su da riguna masu kyau ka musu ɗinki mai kyau su je gurin su da kan naka su nema maka aure haka ake yi amma ka zo kawai zaman bariki kawai ka je ka lalumo wancan ka lalumo wancan sai gari ya yi zafi ka zo ka hada babbar rigar ka buga mutane hayaki ka tafi a kasa ganewa za a je a samu in ka yanka rashin mutunci abokinka shi zai ma faɗa watakila abokin naka ma yaranka ne zai iya yiwa yaranka ne a majalisa kuke zama kawai ka ba shi babbar riga ya zo nema maka aure wannan gaskiya ba daidai ba ne a mutunta aure a kimanta shi ina faɗin wannan saboda kowa zai iya yiwa ya yi ya mace kaga mutanen kirki masu daraja da kima sun zo maka neman auren yarka sai ka ji daɗi wani ya zo yana wani goge yana shafa yana shafa kai daga shi sai wata riga dangalalliya kamar zai tafi kashe gobara yaje yaje gurin wani mutum yana abin nan wai wai wai sunna wai ana wai sunna ake yi ya gaishe shi na gaji a lati lafiya garba an ba lafiya ai wani ne suna na wani ce ce to daga ina ce wallahi daga anguwar kuka kuka misali to ya aka yi eh wallahi da na ga wance ce ina son ta yace wa yace yata yace kai dan ubanka baka da uba ne a garin nan wai shi fa gayansa saurayin da kansa yazo ya nutsa uban wai ahli sunnati ne wai shi wai wai sunna wai za a yi yace kai baka da uba kai kuma ka zo mun a haka kamar yaƙi za ka tafi to idan mutum bai in aka maka wauta in baka gyara mutum zama ba to gobe ninka maka zai to in mutum ya zo maka abuce sai ka buge shi ka seta shi ya tsaya ya ɗau seti tukunna a nuna masa ga yadda ake irin wannan shirbici da maguzanci da rashin tsari da ake a zamani a yanzu na lalata kima ta aure da neman aure ya kamata mu gyara wannan in ba haka ba shi yasa za ku yi ta ɗiban 'ya'yanku kuna kai su ba a mutunta su ba a ganin mutuncinsu ya ku tana da daraja tana da mutunci tana da kima wallahi ban sani ba ko kuna fahimta ta to Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana wannan bayani ne don ya nuna mana wato muhimmancin mutanen kirki su auri mutanen kirki na banza ma kuma su je su kare a can kan na banzansu sai dai in mutum ya tuba ina fata ana fahimta yawwa almar'a fi hadha aljanib takunu matlubatan la taliba haka malaman tafsiri suka ce almar'a matluba la taliba ita mace neman ta ake ba ita ne take neman miji ba wa marghuba la raghiba matluba la taliba marghuba la raghiba haka suka ce Allah musu rahama um, a nan gurin Allah ya hada tsakanin ragba ta azzani son wato abinda mai mazinaci yake so da kuma ragba ta azzaniya don wato a nuna mana karkatar kowa mazinaci yana karkata ga mazinaciya mazinaciya tana karkata ga ainihin wato mazinaci kuma ya man ayata mana magana akan at-taba tabi'a ko ba ma wannan ba ma za ga galiban talaka sai nemi yar uwarsa mai talaka mai hali da yawa yawan masu hali sai kaga sun fi son su auri yar gidan masu hali masu sarauta sai kaga in za su yi aure sun fi son su yi aure a gidan sarauta dan sarki ne sai ka ji an bashi yar sarki ne haka ne dan hakimi ne sai ka ji ya auri yar hakimi ne wani a ɗabi'ar mutane to shi ma kaga mazinacin na banzan shi ma zaka ga in yi an daura masa auren watakila dama an dade ana iskancin ma da ita ko baya faruwa sun yi shekaru suna barikin su sai a zo a buga invitation ai kaza a kwashe ta aje dai can azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan ko kuma ita ma ta makale wani ta ce sai shi kaza ai bincike ashe ya dade yana barna da ita aje dai can wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik amma wa hurrima zalika alal mu'minin to wannan shine ke nuna mana suluki na mutane kowane daidai wato yana karkata zuwa ga abinda ɗabi'a sa ke kai gare shi Allah ya ce hurrima zalika alal mu'minin an haramta haka ɗin ga muminai me kenan an haramta zina ga muminai wa hurrima zalika ala almu'minin zalika admir yarji ila ismu al-ishara yarji ila az-zina hurrima zina ala almu'minin kuma an hana abu na biyu an hana az-zawaj mumini ya auri mazinaciya wa hurrima zalika ala almu'minin bai kamata mumini mai imani ya je makale wata mazinaciya ba lima fihi min at-tashabbuh bil fasiqin saboda ai akwai kamanceceniya da fasikai yanzu ka gama imanin ka gama tawar ka gama tsoron Allah ka shikenan azo azo a hada ka da azo a hada ka da mace mazinaciya a loda maka ita shikenan ka kawura a ai bai kamata ba ta je ta nemi wato dan uwanta ga zami kai kuma mai tsafta ka nemi masu tsafta inda akwai masu tsafta a ɗabi'a ya kamata ku sani cewa duk mutumin da ya kuskura a aurensa bai yi taka tsantsan ya yi bincike mai kyau ba ya je ya shigo da matar banza gidansa to kai ba kai ba jin daɗi a rayuwar ka aure an rufe shafin ka wallahi kuma duk yarinyar da ake da shakka a kanta a tsaya a tabbatar da sha'aninta kafin a shigo da ita gida kula da wannan maganar gaggawa za a yi aure a gigice ai an gama ai kaza kaza ka tsaya ka yi bincike kuma duk labari in an kawo maka kakkare na shi ba wai ka gaskata ba karbi ka bincika ka kurewa binciken iyaka sai ka kai karshen sa iya inda ka gamsu saboda wallahi a wannan zamanin ina gaya muku abubuwan ba su da daɗi gidaje suna kamawa da wuta sosai za ka iya zuwa ka je ka ɗebo yarinya ka kawo da kaya a bayanta da yawa ƙwarai kuwa mun sha yanzu wannan da cidan da yake kusa da ina gaya muku ba zai iya gaya muku hukunci da ya tai da matsaloli da aka yi ta kawo masa na matsalolin aure wani ya aura wani yana neman ta wani ya aura tana waya da wasu wani ya aura tana chatin da wasu wani ya aura ko yau din nan ina da matsalar an bugo mun waya ana ana ana mun fatawa ya kama matar suna chatin da wasu ko jiya a karatun mu kuma ne kirma kai ka ban tambaya haka ne ko jiya dan uwa mai zaman karatu yace abin yana damunsa matarsa tana waya da wani tsohon saurayinta ta yi waya da shi su yi hira su yi komai kuma ya je ɗaya wuce fa ne ya kawo mata na ce ai ka zama diga tun yaushe ba ya ka auna ta ba ai ɗayan bi ne ko ki auren musulunci ko ki fasikanci tafi can amma kana auren sunna mataka tana magana da wani tana hira da wani ba wai a ɓoye ba ka sani kana kuma lallabanta don Allah ki daina wani ya kama ana chatin tana cewa to ina za mu haɗu ne ai wuri kaza to shi kenan karfe kaza zan zo kaza zan ce masa na tafi makaranta amma daga nan zan biyo kaza kuma hakan aka yi ya kuma kama kuma rana an ce mai za a je makarantar kuma aka duba timetable kuma babu makarantar kuma gidan wani ta tafi har sai da mata faɗa wa ƙawarta ta ce mu haɗu a gidan wane matar aure ya kuma kama red handed kuma ya nuna mata gani ta fashe mai da kuka da ana tsumagu ai da kin sha tsumagu a wannan rana to ana yi da yawa bila adadin bila adadin iyayen da mace ta rena ka iyayen da za ta yi yawo a waje wannan shine gaskiyar magana idan ma ita ba ta yi ba suna da group group nasu na mata da za a tallata mata group din mata masu neman maza ba wai fa group din maza masu neman mata ba akwai group na mata masu neman maza in ita ba ƙauyiya ce ana koya mata to shi yasa wajibi ne mutum ya kokari ya nemi sa'arsa kuma wayewa idan ta yawa wa mace wayewa in ta yawa na sha faɗa ana maimaita wasu ba su fahimce ni ba har an turo mun nayi wata magana wani ya turo wai me ake nufi da wannan ne wayewa in ce musu ya wayewa in mace wayewa ta ta yawa to tana gigita namiji kuma wayewar in bata haɗu da addini ba to yana zamantowa salban ne ga namiji dan duk wani abu da za ka kawo mata na addini za ta ɗauka ka tauye mata hakkinta ne saboda ai ta waye kuma wayewar da ake kokarin sa musu wayewa ce ta zamani ba wayewa da ta hadu da Allah ya ce annabi ya ce ba to kowa ya auna ya ga waya ya yake ka zabu matar da za ku zauna lafiya da ita ta maka da'a ba abu mai daɗi irin ka ce a gidanka ayi ayi kar ayi a bari amma ka zo ka ce ayi a ce dan a ce dan me kar a ya ce a ya za ka ce bara ai ba dan me da wani dalili a ai ba zai yiwu ba ai akan me haka kawai haba malam a ina ina to kaga wannan ba kai bane mijin kenan ba kai bane mijin sai ka je yana cewa to to to to me to to ba sai mu daidaita ba to ki yi mun bayani ki faɗi hujjar ki kaza kaza ai ba zai yiwu ba ya ma za a yi mana haka a nan gidan nan ai ba zai yiwu ba ai a lallai lallai kai da jabane wata da ba da umarni da zai yi ba amma wannan karatun yan boko ba sa son sa mata yan boko ba sa son sa shi yasa za ga suna jan mazajen a ƙasa yanda ka san yaro yana jan motar kara a ƙasa haka suke jan mazajen yawa har ma gaya musu ake ke karfa ke auri wanda zai juya ki a to idan miji bai juya mace ba wa zai juya ta kai ka taba ganin kosai ya juya kansa kai da kwaba kai da kawo mai kai da kaza kuma ya juya kansa? ai dole sai an juya shi ko ba ka bane ba yawwa ban sani ku kuna gane karatu ko ba ku ganewa haka abin yake a daidai yawwa ni da wahala zan nemo za a ci za a sha za a yi hidima za a biya kudin asibiti za a yi kaza za a yi kaza amma kuma zan kafa doka a gidana ƙwarai kuwa tunda za a ba da ci za a ba da sha za a ba da larurorin rayuwa za a yi kaza to kuma zan kafa doka zan ce a yi ko kar a yi in na faɗa abin da ya saba wa Allah to sai a yi challenging ɗina in bai saba wa Allah ba sai a bi ko da daɗi ko ba daɗi tunda ba saban Allah ba ne kuma yana ƙadirul mustata za a iya yi ai kamar yaro ne ubansa ya ciyar da kai ya ɗauki nauyinka ya kula da kai ya ma kaza kuma ya ce ka yi ba ka yi ba a ina ai sai dai kama gabanka ko ka sha kashi haka abin yake sai ci yana da daɗi a rayuwa mutum ya iya daukan saitin kenan hurrima zalika alal mu'minin an haramta wannan ga mu'minai ku mu'minai kar ku jefa kanku cikin fitina kuma kar ku jefa kanku cikin at-ta'arrud lil uquba wa su'is sira da mummunan sira da tarihi wani abu da aka hana ku wato zina ko alaka ko neman auren mazinaciya tunda an ce mu'minai ne to kenan ku masu tsarki ne bai kamata ku fada cikin kazamai ba muminai kuma su ne alladine yunazzihuna anfusahum an al-wuqu'i fi su'i wal fasha malaman tafsiri sun yi bayani dangane da sababin saukan wannan aya ga su kamar haka dalilan wanda zai dada bayyana mana ma'anar aya imamu tirmidhi ya ruwaito da imamu abu dawud da imamu nasa'i daga amr bin shaib an abi an jaddihi yace wani mutum ana ce da shi marsad ibn abi marsad al-ghanawi marsad ibn abi marsad al-ghanawi wannan sunan wani mutum ne shi wannan a ɗabi'arsa yana ɗiban bayi ne daga makka yana kai su madina marsad ibn abi marsad al-ghanawi mutum ne mai safarar bayi daga makka kai su madina a lokacin da ake sai da bayi wata mata a karuwa a makka ana ce da ita anaq kawarsa ce ina so gane kissar marsad ibn abi marsad al-ghanawi mutum ne mai safarar bayi daga maka zuwa madina akwai wata mace karuwa a wancan lokacin ana cire ta anak a maka sadiƙarsa ce friends ɗinsa ce tun a lokacin jahiliya ba musulunci kenan an yi alaƙa a lokacin jahiliya tun ba musulunci ya yi alkawari ga wani mutum cikin bayi wato shi marsad ibn abi marsad al-ganawi cikin bayan maka cewa zai dauke shi um, sai ce wannan mutumin sai ce sai gani na zo sai da muka zo yi wata gindin wata katanga da daddare fi lailatin mukmira a wani dare mai hasken wata ya ce kawai abin ikon allah sai ga wannan karuwar anak sai ga tana ta zo sai ta hango duhun wani abu a ƙarƙashin katanga sai ta matsa sa ido irin na mata tana matsawa sai ta ganni sai ta gane ni shi wani marsad yake faɗa sai ta ce marsad sai na ce ƙwarai marsad ne sai ta ce sannu marhab sandan zuwa you are welcome sai ce na gode sai ita wannan da ke karuwa ce sai ta ce masa taho ka kwana a gidana yau sai shi marsar sai ce ayya ya anak harramallahu zina ya anak ai Allah ya haramta zina ai musulunci ya zo kun san me ta masa kawai sai ta mai kururuwa kawai sai ta danna masa ihu ya ahlal khiyam ya ku mutanen wannan guri da kuke da dakuna a wannan guri ga wannan mutumin ya zo zai ɗebe muku bayan ku dama mutum ne mai sai da bayi ya zo zai kwashe muku bayan ku ya tafi muku da shi ya ce wallahi mutum takwas suka biyo wani malam da gudu sai na shiga wani guri cikin duwatsun makka na ɓuya na kai ga wani wato kogo a dutse sai na ɓuya ya ce fa'amahumullahu ta'ala anni mutum takwas nan da suka biyo ni sai Allah ya makantar da su suka kasa gani na na ɓuya suka tashi suka koma ba su ganni ba suna cike da bakin ciki da bacin rai ni ma sai na koma zuwa ga wancan mutumin nan na makka da yi masa alkawari zai dauke shi ya ce farja'atu ila sahibi fa hamaltu sai na koma zuwa ga mutumin na dauke shi ilal madina na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulullah ya ce ya manzan Allah zan aure anak zan aure anak zan aure annabi sai ya shiru fa amsaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yurda shay'an har sai da Allah ya sauka masa da wannan ayar azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika ai mazinaci ba zai aura ba sai mazinaciya ko mushrika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya marsal azani la yankihu illa zaniya aw mushrika ai mazinaci ba zai aure ba zai aure ba sai mazinaciya so karka yadda ka auri wancan anak din mazinaciya ce yaya kai mutum kaman me zaka je ka auri mazinaciya haka imam ibn kasir ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin tafsirin wannan aya a cikin tafsirinsa a nan gurin in kun lura da wannan kissar yana tana nuna mana abubuwa kamar haka ashe tun daɗin akwai fitinannu haka ne akwai fitinannu kuma akwai masu neman fitina me yake tsare mutum daga fitina imani attaqwa tsoron Allah yanzu ka duba wannan marsar din tallata masa tsiyar akai ta'al tabitu ma'ana laila zo ka kwana a gurin mu yau da daddare yace ya ma ya na Allah ya haramta zina Allah ya haramta ya zan yi in yi abin da Allah ya haramta to kuma wannan yana iya nuna mana cewa ashe za a iya neman ka da sharri in baka yadda ba za a iya kuma bin ka da sharri mu gane ba za a iya neman ka da wani abu na sharri in ka ki yadda kuma sai a biyo ta wata hanya kuma a yi maka sharri yanzu wannan an neme shi zina ya ki sai aka yi mai kururuwa aka ce barawo ne shi dan a wulakanta shi a tozarta shi ya gudu to ashe duk lokacin da ka zama mutumin kirki duk lokacin da ka zama mutumin kirki to shi kenan kuma zai iya ka gama da fitina wani yaro ya taɓa zuwa yana mun fata wata ƙasa ne ba a najeriya ba mun je wa'azi haka yake gaya mu yace shi allah ya jarabe shi bai da hali dan uwansa ya ɗauke shi ya kai shi gidansa yana zaune da shi amma dan uwansa matafi ne kuma ya je ya auro wata mace mara tarbiyya da haka wannan matar irin da ya kisar annabi yusuf وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وهيت لك أو تقرأ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي النبي يوسف ما تتنمي شي الله يقول وغلقت الأبواب باوي وأغلقت الأبواب وغلقت الأبواب kitabin kofofi kirif tana rufewa tana bi kirif tana rufewa tana bi kirif tana rufewa tana bi kirif tana rufewa ba ya kofa ɗaya ba kofa da yawa ta zo ta ritsa shi ta ce sai ka yi zina yau kala ma'adallah ya ce Allah kiyaye ne innahu rabbi hasana masu waye a wannan lokacin da babu kowa sai Allah ya ce Allah kiyaye ne Allah ya tsare ni daga iman رسخ الإيمان في بشاشة قلبه كان إيماني يا راتع زوجي يسا هذا ما هذا الله تشي ما هكا haka matan nan take ta binsa da fitina take ta binsa ta ce abinci ya ce abinci ne ake a gida sai ta ce ba za ta sa masa shi kaɗai ba sai dai ya zo su ci tare ya ce a ba shi ya je ci a waje ashe fitina take fitina haka wajen kwanansa ta baro inda take kwana ta dawo inda yake kwana na ce to ka haɗa kayan ka tsara gaba ya ce wallahi ba inda za shi in ya gudu ba inda za shi to yanzu kaga shi ma na ai sai ya kururuwa kenan ko ko ya zai to yana iya situation yana iya warantin yanayi yana iya faruwa to ya kamata mutum ya zamanto mai basira mai hikima kuma duk mutumin kirki inda yake to akan bi shi da sharri kuma yawa akan bi shi da sharri sannan kuma wannan yana nuna mutum ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi kada kwaɗayi ya ɗauke shi yanzu aga mutum mai kamewa mai daraja mai mutunci mai kima sai kaga ya je ya jefa kansa gidan kazanta me kake sha'awa kai da Allah girmama ka da Qur'ani Allah ya girmama ka da sunna Allah ya girmama ka da ilimi ka je wani kyalkyali ya bi ka gidan da ba su da tarihi mai kyau yarinyar da ba ta da tarihi mai kyau ƙazamar yarinya ta gama yawace yawacenta maza duk sun bibbita wane ne wane ne kai kuma Allah ya jarabe ka ka zo ka ajiye kimanka da darajar ka je ka faɗa hannun irin waɗannan mutane ai bai yi ba ai ai ya kamata ka samu masu tsoron Allah da za ka amfana shi masani ko kuna ganewa mutum ya tsaya a matsayinsa na imani ya nemi mai imani ya nemi mai takawa ya nemi mai tarbiya amma ka zo ka je ka shiga inda ka fi karfinsu a takawa ko ka fi karfinsu a imani ko kuma suna da mummunan tarihi ka je ka sama wa 'ya'yanka tarihin da in an zo kansu sai dai a tike a ce to Allah ne ya sauke wasu dai ubansu dai ba magana gaskiya amma uwar Allah ne ya sauke wani yaro ya taba na taba gaya muku a karatu wani yaro ya taba shaidanci ma ma wani mutum a anguwa ya yi masa rashin mutunci sosai rashin kyautawa mutumin na ya ji ba daɗi sai ce wannan kama dan wance bane aka ce a dan wance ne ba dan gidan wani bane ba abokin mu ce eh ya ce to ka je ka ce wa mahaifiyarka wance ka ce ta tuna shekara kaza da kaza su waye abokananta lokacin da take bin mu daki muna kaza muna kaza ka je ga uwarka ai yaron nan sai ya tsuguna ai ya gama rugurguje shi a lokacin me ya jawo uwarsa bata kame kanta ba ta yi wasan banza lokacin tana yarinya uban shi kuma mai mutunci ya je auro ta kaga kuma abinda tarihi ya bayyana kuma wannan banzancin sai da ya biyo shi ya zo ya yi wa mutane banzancin uwar ya biyo shi shi ma ya zo yana banzancewa wasu ga sakamako ya fara ɗauka abinda nake so na ce kowane mutum idan zai aure ya yi kokari ya nema wa 'ya'yansa uwa ta kwarai ta yadda 'ya'yanka za su yi alfahari ce ai maman mu wanci ce karab ka a tarihi ba wanda ya soke ta amma ta gama tsiya ta kunta ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ka je ka aure ta ka abin nan ban ce kar aura gaba ɗaya ba amma dai a dai bincika dai abin da ya ba daɗi kuma galiban masu irin wannan tsiyatakun ba su fiye denawa ba sai kaɗan daga cikinsu wanda Allah ya taimake su suka tuban gaskiya likulli saka ta cin naƙita duk wani abin tsintuwa akwai mai ɗaukansa kowa ba da wanda ya dace da shi ko ba ka bane kowa da wanda ya dace da shi da haka kowa sai auri wanda ya dace da shi amma wasu kwaɗayi yana ɗaukansu ko neman babban gida ko neman gida mai maiko kai ga ka kilin kai ga ka mai daraja a cikin mutane amma wani kwaɗayi sai dan ɗauke ka sai ka je ka faɗa Allah ya sauye to wannan kisa ta farko kenan idan mun lura da waɗannan ayoyi da muka karanta aran ma karanta mana zamu ɗauki ladubbai kamar haka na farko Allah ya ce azaniyatu wa zani fajridu kullu wahidin minhum mi'ata jalda kenan wannan albasha tana nuna cewa wannan aya tana nuna wannan albasha idan an yi ta akwai bulala amma ta yi bayani ne ga wanda yake mara aure hukuncin wannan azzani azzani ya tuwa zani tana magana ne akan marasa aure amma sunna ita kuma sai ta ƙara yin bayani akan masu aure wannan shine yake nuna mana wato sunna complement ne na ƙur'ani kamar da ƙur'ani shi ma complement ne na sunna mana sunna tana buƙatar ƙur'ani ƙur'ani yana buƙatar sunna bal malamai ma suka ce ƙur'ani ya fi buƙatar sunna don ita sunna ita take fassara alƙur'ani yanzu kun ga inda hukuncin zina ne inda hukunci na zina ne to alƙur'ani ya yi bayani ne akan marasa aure in sun yi zina ga hukuncin bulala ɗari shi ya gama amma don a nuna maka ana yin addini ne da alƙur'ani da sunna to sai kuma sunna ita kuma ta yi bayanin to me hukunci mai aure shi kuma idan ya zina musani ko bu gane ba yanzu masu aƙida bin ƙur'ani kadai to ba ruwansu da maganar hukuncin mazinaci mai aure so shi mazinaci mai aure ma zai iya zinansa tunda ƙur'ani bai zo da bayanin mazinaci mai aure ba sai dai su iya rufe ido kawai su ce duk wani mazinaci ne aka ce mai aure da mara aure muhsani shine wato mai aure wanda ya taɓa yin aure to shi kan hukuncinsa jifa ne a yi ta jifansa sai ya mutu ko a yi ta jifanta sai ta mutu imam ibn kasir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ya ce hadhihi al-ayatul karima fiha hukumu zani fil haddi malamai sai suka yi tafsiri suka yi bayani kamar haka suka ce shi mazinaci ɗayan biyu ne ko dai mai aure ko mara aure duk sunansa mai mazinata mazinaci mai aure mazinaci mara aure saurayi ko bazawari ko yarinya ko bazawara an ce bazawara ana nufin ba ni sunan shi a wanda ya taɓa yin aure alladhi wati a fi nikahin sahi yanzu an ce muku wanda ake taɓa yin aure me ake nufi wanda aka ɗaura masa aure na sunna shi ake nufi amma zai iya yiwa akwai wani wanda bai yi auren sunna ba amma ya yi ta zinace zinace ina fata watakila har ya tsufa ma yana neman matan banza to wannan ba za a ce da shi mai aure ba a shari'a li'annahu wati'a fi nikahin ghairi sahiha saboda ya kusanci mace ne da auren da ba ingantacce ba so ba za a ce aure ba shi yasa idan an haifi yaro ba ta hanyar aure na shari'a ba to wannan ba a ce da shi ba a ce da shi ɗa na sunna shine ba wasu yake cewa shege ko an ce da shi shege ne wacce ya kamata zama shegiya da uban ai don shi bai da laifi shi kan gani ya duro ai to amma saboda dan a kazantar da abin an same shi ne ta hanyar da take ba ta shari'a ba ina fata ana fahimta yawwa mun gaya muku cewa in mutum bai aure ba bulala ɗari to bayan bulala ɗarin nan sunna ta ƙara za a kore shi daga nan garin daga garin da ya zina shekara guda wannan shine ra'ayin jimhurul ulama kaji shari'a in kun kama yaro mara aure ko yarinya mara aure in sun yi zina bulala ɗari kuma a ɗora su a mota a mai da su wani gari sai sun shekara guda ba su dawo garin nan ba wancan a danna shi can wancan a danna shi can kusa da kamaru wancan kuma a kai shi can kusa da cadi a zubar da su a can shekara guda an rabu da su ba sa nan sun bar garin to sai kuma sai su dawo shine takribu sana kenan dalili shine hadisi ya zo gurin kamar da Abu Hurairah ya faɗa a riwayar Bukhari da Muslim wasu mutanen kauye guda biyu sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan su yace ya Rasulullah ga wani ɗana na inna ibni kana asifan wannan yaro nawa yana aiki a gidan wani a gidan wannan mutumin mutane ne guda biyu yan kauye suka zo gurin manzon Allah sallama ɗaya sai ce ya manzo Allah ga yaro na na yana aiki a gidan wani fa zana bi mar'atihi kawai yaje zina da matarsa don Allah ina so a kula da wannan hadisin a kula da shi mutumin ƙauye ne ya zo gurin manzo Allah ce ya manzo Allah ga ɗana yana aiki a gidan wani yayi zina da matar wani gashi nan su suna gaskiya da gaskiya ne shi wancan ya zo a cike ransa ya ɓaci dan aikinsa ya zina da matarsa ya ce ya matsanta sai an yi masa hukunci sai an yi kaza na ce masa ya haƙuri ni na fanshi ɗan nan nawa zan ba da tumaki guda ɗari da baiwa ɗaya ka duba ba akan zina kawai guda ɗaya da yi zai ba da akuya ko tunkiya guda ɗari zai kuma ba da walida guda ɗaya ya ce a wancan lokacin da na yi wannan hukunci sai na tambayi malaman garinmu kafin mu zo gurin kai manzon Allah sai suka bani sanasar suka bani labari cewa ai hukuncin Allah shine anna alabnika mi'ata wato jaldu mi'a wa tagriba danka sai an masa bulala 100 kuma a kore shi daga garin shekara guda wannan matar kuma tunda mai aure ce hukuncin ta sai an jefe ta shi yanzu wancan mai gida ga bakin cikin an yi zana da matarsa ga kuma hukunci ya hauta ma za a wullar da ita gaba ɗaya jefe ta ma za a yi ya rasa matar ga bakin cikin wannan kuma ya ji haushin cewa na ɗauko yaro ya yi aiki a gidana kuma ya zina da matata ku ji wannan karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa la akhdiyanna bainakum bi kitabillah wallahi sai na yi hukunci a tsakaninku da littafin Allah a yau yace alwalidatu wal ghanamu raddun alaikum wannan baiwa da ka kawo da tumakin da ka kawo duk an mayar maka walab nika jald mi'a wannan nan naka sai mun zabga mai tsumagi guda ɗari wata ribu am ya ce wabdu ya unais ya unais maza maza wani mutum ne cikin ƙabilar aslam ya ce maza maza ya unais tafi zuwa ga matar wannan mutumin da aka yi zina da ita matar wannan ka je ka kamo ta fa'in i'tarafat farjumha in ka tambaye ta tace tabbas yaron nan yayi zina da ita tana matsayin mata aure ka jefe ta wanda sai kama hanya ta gurin matan nan sai ko mata ta ce tabbas yaro ya yi zina da ni ya ce gyara suka tamke ta suka jefe ta haka aka yi yaro kuma aka kwantar da shi aka zabga mai tsumagi guda ɗari to a nan gurin abin da ya kamata mu gane ko mu fahimta ku duba irin yadda Allah yake nuna mana abubuwa na zamani da ba ma fahimta waɗanda suke ɗaukan mutane da sunan ma'aikata ka ɗauki mutum balagagge ka kai shi gidanka cikin iyalanka ba ka sa ido a kansa ba sa sa hijabi to komai zai iya faruwa yanzu hatta abinci fa abinci yanzu da irin kuka ɗin nan masu dafa abinci zamani ya kai ga yanzu maza ake samu arna katti balagaggu saboda wadata mutum ya gida ya tafkeken kicin sai da ko balagaggen mutum kafiri ko ma musulmi shi ne yake dafa mai abinci shi yake mai breakfast shi yake abincin rana shi yake abincin dare da shi da matarsa suna zarabtu sai ya gama komai da komai sai matar ta zo ta ce zuba kaza a kai kaza zuba kaza a kai kaza dole yi alaka da wannan matar kuma ba lalle ma ta sa hijabi ba masu addini dai suna sa hijabi wallahi ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku daina maguzanci a gidajen ku kuna musulmi ba ku da dalili a gudan Allah wallahi wataƙila wani yana da balagaggun yaya mata saboda gata da jin daɗi mutum matarsa ba za ta yi mai abinci ba ko ita kanta matar ta ce ba za ta yi abinci ba dai yanzu yan matan zamani ko kwanan nan wata budurwa ta tambaye ni wai akram kallah wai wai akwai wani dalilin da ya nuna wai dole sai kai girki na ce dalilai kai na fitar hankali ma so take in yi kiris in ba ta wata ansa ta je ta azabtar da wanda yake neman ta to irin wannan su ne sai kaga an je an dauko wani an zo an ajiye shi ina ma da an dauko ta mace ta zo ta yi da kuma irin mutanen da suke barin gidajensu kamar tasha kowa shiga yake yi ba islam ba musu ainihin islamu ainihin sunna a ga mutum yana ta ajiye gemu yana karanta ƙur'ani yana rike kaza yana kaza yana kaza amma gidansa ba tsari gidanka kasuwa ko ina kowa buɗe ake banka shiga kawai wasu wani fi gidansa ba zuwa ake ba samarin ga unguwar fa su zo su a kunna musu talabishin suna kallon satellite ko suna kallon bal a gidansa tare da matansa tare da 'ya'yansa saboda tsabar maguzanci ainihin islam Allah ya taimake ku wallahi lokaci ya kure yau da na yi rabarbaka wallahi a wannan gabar zan tana damuna kwarai da gaske gidajenmu ba su da kyau a wannan janibin barnar ta isa shi yasa abubuwa ga sunan malam ba su da dadin ji in aka gaya ma wani abu wala ba ka iya tashi a nan gurba ni dai sako na gare ku ku ji tsoron Allah ku kiyaye gidajenmu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya fi mana kurakuranmu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته